الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan jumadar hula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ko takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa saba'in da ɗaya za mu tashi na saba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka kitabun nika a littafin alwaji fi fiƙe sunna wal kitabul aziz inda muka yi darasi na farko a cikin kitabun nika muka yi bayani akan hukumuhu hukuncin aure muka ji cewa annabawan da Allah ya turo gaba ɗayan su sun yi aure kuma Allah ya ba su duniya sannan kuma aka yi magana akan cewa bayan na malami suna magana akwai wanda ya aure yake zama masa wajibi ko wanda yake zama masa makruhi akwai wanda yake zama masa sunna akwai wanda yake zama masa kuma haramun baye mun dan tattauna akan wannan matsala sannan kuma sai muka je muka yi bayani akan wata irin mace ce ta fi zama alkhairi ga namiji wanda zai yi aure wata mace ce alkhairi a gare shi da shi ma mun tattauna a kan wannan har muka kawo sifofi guda uku inda ma da yake cewa ana so mace ta zama abociya addini sannan kuma abu na biyu ana so ta zamto budurwa ma abociya addini muka dan tattauna wato wasu matsaloli budurwa ita kuma malamai suka ce shi ma saboda maslahar mutum ana so a wuri budurwa in dai ba wani dalili ne faru kamar yadda ya faru da jaririn dan abdullahi allah ya kara musu yadda wanda malamai ke karawa da cewa ɗaya daga cikin matsaloli idan ba zaura ce watakila ba za ka iya tarbiyyarta yadda aka tarbiyyantar da ita a baya ba kuma watakila ta gino akan wasu ɗabi'u da halaye da kai baka isa ka bambare da yanzu lokaci guda ba sannan kuma ko da tana da ɗabi'u masu kyau wani lokacin hankalin na koma kan ƴaƴanta to in mutum bai kai bai bai zama mai kai zuciya ne da wata kaga ana samun matsala ko kuma ka yi wani abu kaza za ka ji tana cewa ai ita ba haka aka saba mata ba sannan matsala mai karfin gaske shine kuma matsala abin da ya shafi saduwa ta aure idan ga yadda mai gidanta na farko ya saba mu'amalanta ta wajen mu'amalan aure idan ba ka ke yanzu ba za ku shirya ba to ko shakka babu yana sabbaba kuma ba mutuwa aure ko rigingimu masu yawa a cikin tafiya da aure wayannan dalilan da yawa ake kallo gaskiya sau da yawa ba a hana auren bazawara amma yana da kyau ya zama ka san miya kake kuma wata maslaha ce ta sa za ka yi saboda abin da ake faɗa shine idan ka auro budurwar yarinya yanzu to yadda ka tarbiyyance ta haka za ta yadda ka tarbiyyance ta to wannan shine abubuwan da suke faɗa akai sannan na uku mala ya kawo yace ana so ka zamto mai haihuwa shi ma muka bada misali na ya za a gane mutum da take haihuwa to wannan abin kula kenan idan ka koma a faɗaɗa gaba ɗaya abubuwan da ake kawowa wannan baka babbar tasha za ka iya faɗaɗa su abubuwan da ake kawowa ana so mace ta cika wannan kwalin da sun baya wuce abubuwa guda goma abu na farko shi ne suke cewa mace zamto imra'atun muslima wanda za ka aura ta zamto musulma ce saboda dalilai kamar da imamu qurtubi ya kawo a tafsirinsa na wala tanki al mushrikati ko hatta yu'min an gane ko yawa wala tanki al mushrikina hatta ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشرك المشركات مشركين حتى يؤمنه haka ayat da jahu to saboda haka wannan ayar kaga akan marsal da anan akan su ta sauka akai magana wajibi ne za ka yi aure ka aure musulma duk da an baka wannan yana da cikin compatibility da ake nema tsakanin kai da matar ka kenan ka zama musulmi da zama musulma ko bai da zama muka wato ko bai ka duk da cewa an halatta ma auren kitabiya ko ahlul kitab yahudi da nasara to sannan shi ma a karkashin nan abu na farko kenan sannan na biyu aka ce a sufofin da ake bukata banda wannan sufofin da bala ya faɗa ana so mace ta zama saliha saliha wanda yake wato abinda za ka iya amfani da shi a fili cewa ganin ido mutum ne ke yi sauran kuma a wato ita da Allah amma dai abinda ka sani wala mu zaki ala Allah ya adam iya abinda muka sani tana da kirki in wani abu ya bayyana to shi kenan wannan ana so kai da zaka yi aure ka sa wannan a ranka sannan abu na uku ta zama to imra'atun wa'iya wayayya na ka ce wayewa ba ina nufin me duk tsifara ido a hanya ba haka nake nufi ba misali idan tana da addini kan kuma da wani doki da uba misali kamar yadda wata a cikin larabawa ne ita wai saboda tsabar kamar sukinta da addini da kare wata ya zamto a cikin gidanta gobara ta kama makota suka yi ta zai kauri sai ta aka ankara a shi gidanta ne aka zo aka rika bugawa ta ɗiwo wucewa ta ce mijinta baya nan ba mai shi wata gida wuta na ci wallahi akai akai ta ƙin wucewa ba yadda za a wani shigo gairu muharrami ya shigo wata gida zai kashe sai ɓalla ƙofar haka aka wurgo da aka kashe wutar to kaga wannan ai ba wayewa tana ganin ita kamar bin Allah ne kuma ba bin Allah bane ba wayewa saboda irin wannan misali yanzu idan ka tafi Port Harcourt sai dan kai rauni ba za ka yi jazo ta ba sai ka dawo shine ita a fahimta ta kenan garin abu Allah kuma an zaba maka to shine aka ce a samu wayewa wanda take da wayewa ta san cewa akwai abin da ma yanzu matsala kaza ce maslaha ce in ma mai gida ya zo ba zai faɗa ba wannan shine sifa ta uku da malamai suke kawowa sannan kuma sifa ta hudu shine wato ya zamto imra'atul hayya ne kunya domin kun san kunya kala biyu akwai mahmuda akwai mazmuma mahmuda ita ce irin wanda Allah ya yabi ƴaƴan annabi shu'aib alayhi salatu wassalam lokacin da annabi shu'aib ya gudu hijira ai kun ga Allah ya gaya mana abuwan annabi Musa ko to wasu na cewa ya'yan annabi shu'aib ne wa'annan matan duk da a tarihi ya zo ba nan ci wanda yake karara tarihi cewa da annabi Musa ya zo Allah ya gaya mana a cikin suratul kafas walam ma warada ma a madina wajada ko wajada min duni mumra'atan tadudan ووجد عليه أمة من الناس يدعون ووجد من دونه امرأتان تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ خبير to aka ce ana so mace ta zama mai kunya saboda lokacin da Annabi Musa ya zo ya yi gudun hijira ya yi gudun ransa kar su kaje shi Allah ya umarce shi ya taho nan wato sai ya gangaro Madiyan sai ya tarar da ruwa ato rijiya ana ɗiba ruwa yana zuwa sai ga duk an turmutu wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba sai ga wasu mata a gefe guda su kuma sun kama kawai sun tsaya suna kallon mutane yana zuwa sai ce ma ka dubu kuma ku kuma me labarin ku kowa yana diwa ruwa suka ce la na ce hatta yusdira ri'a ba ma zuwa mu diwa sai wannan ayarin sun gaba kaf ba kallabi tsakanin rauna bane wa abuna shaykhun kabir sannan dadin nadawa baban mu dattijo ne tsoho ya manyanta kaga ba namiji a gidan Jesu fi zawa suke fitowa diwa ruwa to kaga bayan wannan annabi Musa na gani ya ɗebo musu ruwa ya cika musu abin mahaifinsu ya ga sun dawo da wurwuri ba yadda suka saba dawowa ba saboda karfin da Allah ya wa annabi Musa ya ɗauki murfin ya ɗebo ya zuba musu suna koma gida suka ce a wani bawan Allah suka samu a karfin namiji shine ya ɗebo to bayanin da suka yi sai annabi dattijan ya yi sha'awar a gayyato mar wannan bawan Allah tunda shi a tajiri ne yanzu ko aiki ya rike mata shine Allah ya kuma gaya mana faja'at faja'atu idahu ma faja'at idahu ma tamshi ala istihya'i sai ɗaya ta dawo guda ɗaya aka haihu ta taho cikin kunya mahallin shayi shine cikin kunya domin a zuwan da zai zai inna abiya da auka da ya jiji ya ajara ma ta kai da lana da ta zo ta gaya ma wannan kalmar cewa mahaifinmu na kiran ka don ya saka ma wato ladan abin da ka shayar da mu da annabi Musa ya tashi wanda malaman tafsiri da yawa da suka tashi kawo wa da suka yi tashi wanda ita ta san hanya ita ce a gaba sai ga iska na kada mayafin ta ko hijabin ta sai ce ta dawo baya shi yayi gaba sai ta rika daraktin da cewa yi dama ko hagu da aka je gidan kuma abin da ya faru kenan ana zuwa mahaifin da yake so inni uridu an unki haka ida ida bulatayya atayni ala an ta'jurani thamani hidan fa in atmamta ashran fa min indi wa ma uridu an ashuka alai satajiduni insha Allah min as-salihin saboda haka nan da nan annabi Musa alaihi salatu wasalam aka ba shi aiki cewa za mu aura ma ita amma za ka yi kwada gori shekara takwas ko goma shi malaman tafsiri suke cewa ko shakka babu shekara goma annabi Musa yi don bari dauna kasa ba su annabawa ba sa wannan idan abu ya zo mafi kyau da mai kyau to mafi kyau suke dauka saboda haka ana buƙatar mace ta zamto mai kunya wannan ita ce kunya mahmuda kaga ba irin kunyar wato uwar dabai da ake faɗa ba ko yawwa ita lokacin da ta ta fito daga wanka ta hango sirikinta da daurin kirji sai ta cire na yabon ta dora a wai saboda ta gano sirikinta ta ga ba cinya ba kafar baya ke to wannan kunya cikakkiya ake bukata wanda za ka aura ka auna ta da kyau kaga tana da kunya in ka auro mara kunya za ka samu matsala to wannan ita ce sufa ta hudu sannan ta biyar ta zamto mudi'a auren tuhu mace ce mai biyayya shi za ka ji iyaye a da'ayin za a auren sai a ce yi na yi bari na bari to kawai ya zamto tana da biyayya a lamuran za a sa ta ta yi za a hana ta ta bari sai a za ka gane haka idan tana da yayi mata to idan ka tashi a wuri ba iya kan gidan za ka tsaya ba wallahi har yayyen da ba ta sai kai to be wannan in muna ba da shawara ne da yawa don muna wai ta tattauna da wani a cikin abokan mu da muke harkar da awa yake shi yanzu inda zai sake aure akwai kurakuran da waje da wai mai kasa kuma haka ne shi ne amfanin ji yanzu idan ka ji kar ka fada cikin kuskuren idan ni misali na fada shi ya fada su sun fada to kai ana gaya ma ne don ka kiyaye kuma an fita kai Allah ya taimake ka an gaya ma wata ila ni da su da su da za su yi duk ba gaya musu ba to kai yanzu an gaya ba to wata ila shi ne za ga mutum ya tashi ƙara aure sai ya sha kudin aikinsa sai ga idan zabu ɗaya yake domin a wannan lokacin alamar siratin zai yi ba zai idan zai ƙara aure baya buƙatar ka ce ma waye je ka auri wanci ya sani ya sani to shi za a ga mutum zai daɗin aure ta ka dan san yake da bibiyar abubuwa saboda baya so kurakuran da yayi da yanzu ya maimaita su baya bukatar to wallahi Allah da yawa akwai koi madadan da da yawa yanzu ba ta ce ina ma da wace aure wace yanzu za ki to za ga ko su kurakurai da ka fada yanzu ba ka so wato inda a ce ayin baka orientation a dadin da ba za ta shige su ba to idan ka zo yanzu misali su su takwas ne mata gaba ɗaya a gidan ita ce ta biyar ko ta shida sai ka je kaga gaba ɗaya guda bakwai nan duk suna zawar ci abinda ba zai cewa ka shawara duk kirkin ta wallahi ka hakura kai ma shekara ɗaya biyu ne za ta biyo domin ta ɗabi'a na su sai saboda haka yana da kyau ina da auki idan za ka auri mace ka san su ka san zuwa yi za ka haɗa alaƙa da su sannan na gida kun ga a can mun yi bayani tun kawul maradi aka ce ana buƙatar da zan jamila mun yi bayanin wato jamal din nan shine ba wai irin can da kowa a mun ce beauty is in the eyes of the beholder wannan shi ne ka'ida yadda dasta yake ganin kyau mai bi ni ba haka nake ganin kyau ba yadda malam ibrahim yake gani kowa da yadda yake ganin kyau shi za mu biya a karatun nan wada wani ya zo ya ga annabi alaihi salatu wasallam ya aure zai aure ko ya aure annabi yace je ka ganta saboda kai za ka zauna da ita saboda haka a ƙarƙashin kyau ɗin nan kuma yana da sharaɗai guda uku ya zamto kyan nata an ya kuna jamalu hali zaujiya wa libaitiya ya zamto kyanta a gida take exposure ɗinsa da kuma mijinta kawai idan talla take a waje duk kyanta kaka aure ta wannan kusan muna ta faɗa ne wasu idan mutum yanzu kada ke gaba ko hubba ba zai yarda da ni ba eh tun da a ciki yake ba za ka Romeo and Juliet ne ba zai yarda da kai ba ko kaɗan to saboda haka amma dai magana ce ta gaskiya kuma fasatar kuruna ba a kula lagu to saboda haka na farko kenan sannan abu na biyu shine Allah ta kula wa kula kada ya zanto canja baya wato daukar hankalin mutane in ta fito a cikin lafiyar kurzan ta bulwa ci kowa ka zai yana fara kakka yadda da wannan problem din yanzu ba za ka yi da wajen haka kai take zo amma za ta baka matsala domin daga ran da ta daga mutubi daga hancin da sai za ta ce tsautsayi ne za ta aure ka ina gaya ba kuma za ta rika ma rashin mutunci ta rika nuna cewa an ka sake ta ba nawa ne suke neman ta kai ba Allah ne ke bake ka ba ka aure ta alfarma ce ma to shi ne ba da yake ce Allah ta kula mafsura kacce zamto mai fitilantar mutane kowa in ta fito kowa ka hakura sannan abu na uku sannan an ta kuna muhawilatan bidiniha ko muhawilatan bidiniha ya zamto duk da wannan kin nata addinin da ne tana kewaye da shi ko da shi yake mata linzami to a ƙarƙashin sifata shi ne kenan akwai wayannan abubuwan sannan sifa ta bakwai da muke ƙara ba ƴan uwa matasa shawara shine an ta kona na rifa ka zanto mai tsafta kamar da muka faɗa kai ba a gane sulubi da ɗinka ita ma ba a gane na ta sai an zauna da kun zauna za a gane mai yawon bacci za a gane wanda zai iya koyi ta tusa za duka wallahi duk za a fahimta saboda yanzu zaman can za a gane mai saurin fushi mai kaza mai duk za a fahimta ba ƙarya yanzu za ka gane hanyar iya kowa an gan shi to saboda haka ya zanto don akwai kamar yadda muke faɗa ne a yi akwai wanda za ga ɗabi'a ta duk wanda zai je tsaf tsaf za a gan shi yana keke amma kuma san ya zo zai kwana uku bai wanka ba ko ya kwana biyar ba kun da ya damar kuma to wannan ɗabi'a zai ta miki gidan Allah dan za a rika rigima dan ta ce na kai ma ruwan wanka ya ce ni yaro ni za ni za ki sa wanka yaro ne za ki fara wannan rigima na ba mai gidan da shi ne bai an gaya miki jiya ba na yi ba wai jiya ya yi saboda ɗabi'a ta ce a gida wallahi sai ta fito to saboda haka wannan ita ce sifa ta bakwai sannan kuma malamai suke cewa a tufa ta takwaci ne Allah ta kuna tsarabatun kariba in zan samu ne ku ya kuri in wani yayi magana muke da yan baya cewa kada ta zanto kusancin kusanci a wani bi a cikin relationship ga saura auren zonci ba ta kai haramun bane amma shawara ake baka dalili shine saboda idan kodin ɗinka ka aura da mahaifinka da wato da mahaifinta da mahaifiyar ka uwa ɗaya uwa ɗaya duk ran da aka sami da tsallar sai kai ka tarwa da family wannan tuwa ke gudu amma in ba matsalar wannan bane imani wannan ita ma shawara ce ba na ci bane shine suke to Allah ta kuna karabatun kariba saboda akwai wanda wani abokin ya taba gaya mana wallahi a irin wannan abu ne aka zo za a yi auren an yi auren kai da aka zo ya da kanwa auren kyauta aka yi lokacin da aka zo an samu misunderstanding aka zo sulhu saboda haka ga uwarsa ga uwarta duk ga ta an tara sai aka ce yi magana kawai sai sai ita mata ta fara magana sai ta uwar ɗan yayar watan kenan sai take cewa da sai tana ta wasu bayanai sai uwar ɗan tun da ta an mai da abu da ɗaya ta ce ce rufe mana baki ko ku tara ma nan ku yi mana ƙarya a kaga wannan dattakun kalmar ba ku tara mu ku yi mana ƙarya domin ita ma uwar uwar uwar da ce sai uwar uwar amaryar da ta wura wa gidan da danki ne makaryaci ni ya ta ba makaryaci ya wuce wallahi tun daga nan al'amari ya lalace aka rusa auren gaba ɗaya family kuma har yanzu ba a ga miji to shine shawarar da malamin ke bayarwa to Allah ya kula qarabatun kariba wannan ake gudu kaga misali idan da babu wannan surkunta ka cikar mai karfin gaske ta da yawan wanda ka kaga wato ba za a ce an fata kenan ba dole da ba akwai wata alaka an ko haihu in ba a haihu ba kenan nan kuma ko ba a haihu ba an fata an gane to yana da mai cikin shawarwarin da suke bayarwa sannan wato na abu na gaba shine na tara shine suke cewa idan so akwai soyayya amma soyayyar ba ita ce jigo ba shi ne wannan abin da yake ɗarzuwa karan bayi ya gani yana so ta gani tana so ba ita take lalacin ba wannan ba ta daɗewa domin ita soyayya abin da suke kiran ta a'ifatul qalbiyya ita soyayya ke ita ke kun sa abin da ya zage ta samu matsaloli yanzu da aure saboda da soyayya ake yi ba da kauna ba ita kuma to ya adiba ce kalbiya ne a adiba ne kamar ya emojin da hausa nata emojin kamar wani abu na zubuɗi an gane da zai ɗebi mutum emoji na da yake da ita soyayya to shi za ake samun matsala ga romeo da juliet gaba ɗaya duk soyayya suke titanic da aka yi soyayya aka yi to saboda haka wannan idan zuwa akwai ta amma jigo shi ne na ƙarfi da za mu tsaya mu tura karatunmu shi ne idan zuwa akwai mawadda domin ta Allah ya ba da bai tambi a kanta ita kuma mawadda kauna a gida ake da wallon mijinta ita kuma sulukun amali aka ce kiransa sulukun amali yau da gobe wani abu za ta rika yi sai ka ji kawai kana kaunata muna yawan ba da wannan misali me yasa ga mahaifinku ya yi tafiya in an kwana biyu sai ka ji mahaifiya tana gaya wa ɗan gidan cewa yau kwanan abban ku kaza butarsa ba a kafawa ko baya saboda tana ƙaunarsa butarsa wallahi ba za ka ɗauka ba lantana tokalinsa yanzu za ga duk da soyayyar da aka yi a kwanan ka za ka zo ka tara an zuba wani abu saboda me soyayya ce to shi da Allah yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai yake wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma saboda kauna take sa a jure a zauna duk yadda za a kai a komo kaga ba taba kai tsara ba saboda tana kaunar sa amma soyayya zai janyo tunda emotion ne yake danta ai misali zan ba ku mu dawo kan emoji ne saboda emoji ne yake janyowa misali ya janyo ta zartar da hukunci kawai lokaci guda ta dawo da rage zai shigo gida yanzu saboda wani abu ta gani ta shaƙe wallahi sai ka saka emoji ne ya ta yana sakin da kuma ita dora hannu ta shiga uku ta lalace ita za a wulakanta saboda shi namijin aka ce ba a so emoji ne da miki shi za a ga zai dawo ya rutu yana tunani ne sau biyu kafin ya zartar da hukunci ita kuma da akifa ta zo take zartar da ita shine bambancin namiji da mace akifa na zuwa sai ta zartar da ita saboda haka wannan su ne abubuwan da ya kamata a kalla duk wanda yake so ya aure a matsayin ga na matashi to ka koma gefe ka kalli wayannan abubuwa to Allah ya taimake ka zaka zauna lafiya domin shine farkon rayuwar dan adam duk wanda ya take ya fara da matsalar aure to ya shiga uku in ka fara da matsalar mace a shaka azuba da zaka zama Allah duk kuma kudin ka ba za ka samu kwanciyar hankali ba saboda haka shine mabudin rayuwa bayan kuruciya kun san kuruciya daɗi ne da ita to bayan kuruciya mabudin rayuwar maturity shine aure daga ran da ba ka haɗu da mace to in Allah ya taimake ka ka haɗu da mace kirki to ka buɗe shafin rayuwarka mai kyau amma ka duba Allah an kana so rayuwarka ta kyau ka kalli waɗannan sifat ɗin to sai ka zauna lafiya amma an ba haka ba to za ka samu matsala Allah ya kiyaye to shi ne malamin yake gaya mana a ne yake cewa ayyu da jari khairun to a cikin maza tunda an bari dubobin mata waye ya ba alheri shi ba tunda ita ma mace tana bukata a gaya mata kai an gaya ma ga dubobin da ake bukata to su ma maza fa wa idza kana rajulu an yata hara minan nisa'i man wasafna idan mutum ya kasance idan ya kasance mutum wato zai kirdadu kirdadu shine mutum ya tsaya ya tsayi ya kallo me ya kamata ya dauka shine kirdadu wato an yi da haraminan da dai man wasafna wato an ce yi kirdadu ya gano wato ya zaɓi daga cikin mata wanda muka sufaita masa to ya sani cewa fa inna ala waliyil mar'ati an yataharra li nikahi har rajul rajul salih shi ma waliyin mace waliyi shi ne muharraminta wanda zai aure da ita shi ma wajibi ne mata kirda don wanda zai aura mata ya mata kirda don wanda zai aura mata wannan sufofin idan ya kalle su yayin da ya zo ya bawa wancan wallahi ko ba ta so idan aka yi za ta zauna domin a nan ma wanda za ta gini za ta yi da development za ta gane ashe ta abba da umma zaɓin kirki su gani amma yanzu kun ga inda rama da wanda suke ta bayanai a media sai suke ajiye ma wanda suna ta bayanin soyayya ana aure da yara ba ga mutum da ba sa su kaza kaza a to ai dama kamar yadda muke yi da malam gadi ne kwanaki wani wani wani wani ya zo zai aure shi tabi'a sa wani bawan Allah yana nan da ransa idan zai idan wato yana da kudi idan aka samu wani abu ya ga yaran su sun taso a yayansa ƴaƴa ne da shi haka kan da family mai kuɗi ne sai ya ɗebo ta biyar misali kama a yayin da mutum biyar zai ce to kai ka je gidan wani gidan alhaji wani mun gano yana da ya ka je can ku yi magana za a aura mai ita haka yake yi aura mai ita zai har yanzu yana nan da rana to a cikin yayin sa wani a irin yana ganin ya waye bayan nan da aka gare wani an zo to ɗinsa ka je gidan wanda akwai wanci za a aura mai ita sai ya ya tsaya ya ce ba baka ji abin da muka bari ce ba ba wallahi ba na san sai ta ba ta muka ka so ta ba ta muka ka aure da kawai abin da ya ga muke ba ta muka ka so ta ba ta muka ka aure da saboda ne saboda wata kila an gauno waɗannan su fadin idan aka je ya zauna sai ya gane ake zaɓin jiki a bayan saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to wali duk da cewa muna da matsaloli mu ba wani yammu yanzu naira suke kallo shine illa akwai wannan matsalolin kawai kaga an ce wanda to naira mara buka naira wa ma dinu ka naira wa ma wa ta dinu ka naira in ka ji bincike ba da aka ce a yanzu ba in dai kana da kuɗi ba a wuce a kanka idan ka kaga wanda ya fara binciken ma za a ce hasada yake ba a zo za a ce bakin ciki yake za ta je gidan da za ta huta sai al'amari ya lalace kuma a zuwa na cewa kaza to saboda haka wannan shi ne to mu je zuwa to sai ke cewa ya ni da abi hatim al-muzanni qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace idza ja'akum man tawdawna dinahu idan wanda wato kuka yi da addinin da ya zo muku mun yi bayanin addini a baya ko cewa da ya addini wanda sifa ta farko bayan kamala kar ka dauka wai za ka rika shiga ta rashin mutunci ka ce kana da addini a ka samu kamala sala a gan ka mutum kirki sannan kuma sifa ta biyu ta biyo ka da an ce Allah ya ce annabi ya ce kana yadda ko da ba ka da karatu wannan shi ne addini ko da baka tara karatu mai yawa ba an an ce Allah ya ce annabi ya ce za ka yadda wannan shi ne zafi ne wa kudu ƙahu da ɗabi'u don wani za ka yi kullum a masallaci amma bai ɗabi'u mai kyau ka je gidansa ka gani yadda ka san shago da ya je matarsa ta da laifi zai zara gani wallahi je mata wani wakala ba kuma ku ya fi kowa zuwa masallaci kaga wannan religious a waje amma bai da dabi'u ba shi da dabi'u dabi'u shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce khairukum khairukum li nisa'i wa ana khairukum li ahli khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku ji wanda iyalansa za su yi mutumin kirki dan ka fito da ana ta yaban ka a gida ba sa jin daɗin ka to ba mutumin kirki bane kai amma yanzu duk faɗan ka a waje idan ka koma gida ana murna to mutumin kirki ne dan wasu za ka ga akwai bawan Allah da wani bawan Allah na taɓa zuwa gidansa Allah ne a gaban ido na aka na kan gaba ɗaya yana tawowa yara suna ta gudu wannan ya nan wani ashe in ya dawo gaba ɗaya gidan kamar an yi mutuwa haka ake kawai da ya shigo ba ma ya sallama ya dai ka jiya da cikin kwallo ko ya ci wani abu haka wallahi da matan da ya'yan kowa zai shiga ɗaya kamar an yi mutuwa sai na tambayi abokin namu ya ce yayi ce haka ake a gidan nan to kaga wayannan ba da cikin kuma wata kila in ya fita waje faran faran yake da mutane to wannan baki ne da alkhairi ba mai alkhairi shine wanda zai koma gida ai nana ida ga ya mana cewa idan annabi alaihi salatu wasallam ya shigo gidan sai ka ji kamar gidan biki kowa yana murna su kuma yau da ne zai shigo kowa ka je shiru ta ce kama an mana mutuwa kyauta amma idan ya shigo gida kowa murna yake ai kamata ya idan ka ana ganewa da zarar in kana da yaya ni Allah ya zani kana da yaya na wuce muka je gidanka tare ina daukan wasu alamomi idan naga yaran ka wato da gudu suna dalla zuwa ba kana kana da matsala ka fita sun zaga yanzu ka dawo amma ba yaran ka da zai ma dalla zuwa a kyale ba mata gidan duk da wannan wani abu ya zo da bako amma yaran ka ba dan shekara hudu da dan shekara bakwai kai akwai alamar tambaya wallahi ai kamata ya yin dawo a ga yaro in dai ba wai zuwa kai yanzu ka fita ba a ga wani ya je kola gudu ya tabe ka kai rukum li ahlihi ke zo da haka idan mutum ya taba aure sai kun duba ɗabi'unsa duka me ya raba shi da matar har makota sai an bincika inda rafi za a bincika a jini da jiwonsa ai yau da gobe sai makota sun gane wata ɗabi'a ko da yake cewa wa in dare yana zane ta su sau da haka sai an duba ɗabi'u kar ku ɗauka wa dan gina yake zuwa kullum ya muku kaza ya kaza na addini iya wannan bai isa ba wannan ana kyautata masa su ya ci ɗaya ya ci 50 saura 50 sai a je a ƙara duba sauran rashin duba wannan ne yake janyo wa wasu kare an samu matsala da wasu rika cewa in ba za a je in ba kaza saboda ba ku duba dariya ba shine janyo na na haka na la haula la quwwata illa billah ya ka tambaya sai ya ba da bayaninsa zai kyau da gaskiya ai dai dai wajibi ne ma aka tambaye ka irin wannan wajibi ne abin da yake abin da dai ake so kawai yayin da zaka yi bayani shine ka faɗa abin da zai wa auren illa kar ka shiga ba da nan cikin sa shi ake so kawai ka faɗa Allah ya sa kun gane yara yawa a misali dabi'a da kai dan boko ne ba abin da zai wa aure illa za ka yi bayani kawai misali yana dukan misali yana wa aure illa baya ciyarwa sai sun shiga makota sun roƙa ka fahimta duk wannan shi ya shafa ka fahimta da dogo yawa shi nake nufi ba sai an ta ɗauko su kala kala abin da zai wa aure illa za ka yi bayani kar ka shiga personality ba ruwanka a ba ka kyauta shi ne maganar malam abu ya mura ita bare kuwa ai saboda amana ce yanzu aka zuwa ka tambaye ka amana ce Allah to kai da yanzu shi aboki aiki ne eh aka zo magana shi gaskiya ba a ji ne babu kaya babu kenan kuma auren da ya sami kuma baya practice ko yaya abin da ya faru ma zuwa kai kan magana wankan wankan jaraba.
Mm, ba ta yi shi da matar Sai yake ga wani haihu. Wani da shi ne kawai wankan jaraba.
Allah
Ya ya maza da wani ya da mutane. Ba gaskiya Mm, in suna so in sai sun ba da yarsu to su mai da shi makarantar baban lani ko shi kenan shi kenan kawai har su taimake shi haka sai su mai da shi can ko a samu wani malami ya koyar da shi haka wannan duk da dai ana son a baki to a yi mau wannan gatan an fasa ko to Allah ya sa ka dai ba da yi Allah ya dole to kun ga wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata mu kalla kaga zai ce ka rubu da aure ko to kun ji abin da annabi ya ce to wanda ya zo ga addini ga ɗabi'u jama'a duk addinin mutum ka duba ɗabi'unsa wallahi a je a duba ɗabi'u yawwa kowa yake a je a duba ɗabi'unsa a ga me mu'amalarsa ya yake mu'amalarsa iyalansa wannan shi ne abin da ya kamata a yi za ku ga yanzu mata da yawa muna ta saura da su da yawa sun ce sun fi son maza masu aure eh suna faɗa wai shi ne tested and trusted to kai ba a san ya kake ba ina ga ba wannan ne karka zo ka ga eh da mata zo ka sa ka karka ba mai yawa wannan shi ne kariya tested and trusted haka suka faɗa Allah da yawan su yanzu sun da sun taba da saboda sun ce samari wai auren fulaji suke kawai kawai da ta auri mata suke kuma ana yi turu na haka yawwa haka wani ko wani yayi da jahilin bil adiya la hawlo kaga 33 ba hankalin ka ya nuna kare kuwa ina yake gaya ba kare kuwa ai ba kauna bace zo ne abin rubuta ku yan zo ne yan zoyayya duk sanda take wanzu ya rusa ai dai da zaka gane ba za mu baka misali dai da zaka gane san yana da wani gibi a nawa aka yi mutum ya samu matsala da ce ta fata ko ba ba yana samun problem na wani abu ya ce ta fata saboda san da take ba kaunar da take ba in kauna ce ko mai ko gudun tsirewa ya za ka aura Allah Allah ya sa ka gane kai ne wannan mai magana yawa fa da tadkuruna ma aqulu lakum to saboda haka wannan shine halaye da biyu ku yi hakuri duk lokacin da za a aure a duba da biyu kada ka wani so ya rube ma ido da biyu suna da muhimmanci to shine fanki hauhu annabi yace in an duba addini an duba da biyu to ku aura ba kun ji kiran da annabi ya bayar idan ka tsallake matsala ta faru karka zargi kowa sai kanka ya annabi yake illa taf'alu in ba ku yi haka ba ta kun fitnatin fil ardi to za ga muku tana a banka kashi muna gani sai annabi yake wa fasadun kabiru da fasadi babba wallahi a cikin su muke duka saboda an tsallake wayan abubuwan gaba daya an koma mai son zuciya to yi za ki ta samun matsaloli kun san babban matsalolin da yanzu wanda yake makarantarwa manyan makarantu na mata aure zai zai zai gaya ba yanzu wata babban makaranta da muke da ita mata aure za a ga kusan wani statistics da muka yi kwanaki shekara biyu baya ma zaurawan da suke ciki 70 ba zan dai almost 40 daga cikinsu kuma zuwa 45 sun kai shekara goma da zawanci har yau wata take ko sallama da ita ba ta ɗaya ba Allah sallama Allah kuwa kuma wallahi akwai wadda in ka ganta a cikin wayannan din da ka gani ba da ko a cikin inda ta fito sai ta yi rawa ina gaya ba ba shi kenan bakar ai ka san wani akaran bada ne wani akaran bada wani ce wani wani shi ba zai aure mace biki ba ba nace me aka yi ce wani to wani wai wai ya zai rika daukar ta an nace kai dan inje ne kai salma ka ce kai ko shago ka to ka ba ji kan daga yo kuma kana ta magana wallahi aure da shi da muke magana cewa wannan ɗabi'un na inda da aka ɗebo da yin dirama su suke kai mana harka kai ba dan yin jewa ne kai ta yawo da fulawa gidan naka ba tsukake na fulawa take to to saboda haka wannan shi ne kun ga annabi alaihi salatu wasallam ya bada shawara cewa addini dabi'u in ba haka ba za a hada fitina sannan kuma za kuma a shiga tashin hankali da fasadi babba fasadin yana da yawa na sasan da yawa za ku iya hararo abubuwa da suke faruwa to wannan fasadi alaikum assalam bai ci ba bai ci ba wallahi bai ci ba dinu huwa kulukahu shine magana da babawa yanzu ya mana ai saboda haka wajibi kuma mun kaga mun faɗa kan wani ya ce malaman addini ake wa sallah muka ce ba wai karatu ake magana ba ko bai da karatu mutukar za a ce Allah ya ce annabi ya ce yadda haka wannan ai dabi'a ce da ya kamata a ce kana da ita a wata hinkara musulmi ko ba ka da karatu in ya rasa wannan ko bai ji daɗi ba ba shi da wato karatu bai haddace Qur'ani ba amma kuma ilmi biya da ji amma kuma in an ce Allah ya ce annabi ya ce zai yadda to yana da ji to sai a koma ɗabi'u sai a koma ɗabi'u abin da ya sa kaga ana magana karatun da yawa saboda an fi kyautata ba zaton ka sani da wahala ka zalunce ta kana da shi yasa yau ake kwaɗayin haka shi yasa amma sau da yawa idan mutum ya zauce yana ɗabi'ar bada za ka komai zai yi ya tambaya alaƙa religious kenan dan boko ne amma mai san addini komai zai yi sai ya tambaya sai ga ya fi wani alaran mamma domin shi kokari yake duk abin da zai ji ya tambaya sai ga yana ta abubuwan da Allah yana son abubuwan da yake ka fahimta to saboda haka suna da muhimmanci ko da yaushe a duba wannan abubuwan addini wal khuluq kar a yadda daya kar a yadda daya akwai ne so kake je mun fito da su kala kala misali amma in za a yi nace wato fitnatun kaga wato bayan wato zinace zinace akwai kasancewar wato integration na family suna da yawa ita da ba ku kawai goma da kan mu tsaya abu ka fahimta fitina in aka ce abu fitina duk abin da zai zo su da rai za su faru da yawa integration na family shi kansa babban fitina ce Allah ya yi. To saboda haka sai yake wala ba ta bi an yi arzu al insanu latahu aw ukhtahu ala ahli al khair babu laifi mutum ya bujirar da kanwarsa yarsa kai ko ɗan uwarsa ala ahli al khair ga wanda ya san ma'abota al khair ne yana kyautata musu da su ka bujirar da kanwarka ko ƴarka ga wani da kake kyautata da su ba laifi bane saboda hadisi ibn Umar anna Umar bin Khattab hina ta'ayyama Hafsa bint Umar lallai wato Umar dan Khattab Allah ya kara masa da lokacin da ta'ayyama daga al'ayyin ne lokacin da Hafsa wato bint Umar ta fara zawarci min Hunay bin Hudafa az-Zahabi daga tsohon mijinta bayan tsohon mijinta wato um, Hunay kowanne wata ran wani ya ce ya manta sunansa kenan mutum da ta fara aure kunin bin huzaba at-tahmi shine sunansa to lokacin da take zawarci bayan ya mutu wa kana min ashabi rasulillah yana cikin sahabba annabi alaihi salatu wasalam fa tuwfiya bil madina sai rasu a madina fa qala umar bin al-khattab umar dan khattab ya ce fa ataitu usman bin affan yace sai da gurin usman bin affan bayan ta gama ta kaba fa aradu alaihi hafsa na bujuro mar da labarin hafsa ko zai aura fa kana sai yace sa an zuru fi amri to da aka ga wani yace to zan duba sai na Usman in ne mai kunya yace duba ko mai na ji zan duba abokin sa ce zan duba wala bitu layali yace na na zauna tsawon kwanaki kamar ta biyu sun malaki yayi sai ya hadu da ni bayan kwana biyu faƙala sai ce kadu ba dali yace ya bayyana a gare a gare ni fa Allah ya tazawwaje yuri haza a yanzu dai ba zan iya aure ba gaskiya haka ya ga ba gaskiya ya bayyana a gare ni kaga wata ila ya ji ya duba financial abubuwan sa ya duba yanayin gidansa ya duba kaza sai ka duba bangarori da dama yayin ƙara aure duk wasu tseriyoyi wasu fakta sai ka yi kokari ka tattaba su saboda haka ya duba ya ga yanzu yana da sha'awar ƙara aure amma ba yanzu ba sai ce ya bayyana a gare ni gaskiya yanzu dai ba zan iya ƙara aure ba fa qala umar sai Umar ya ce fa da ito Abubakar ne siddiq bayan gawar sai na Usman ya ce muka haɗu da sai na Abubakar fa qultu sai nace in ki ta zawwatuka Hafsa binti Umar in kana so zan aura ma Hafsa yar Umar sai dangana zama da baban ta kawai me kun Hafsa ƴata Hafsa yar Umar ya ga mar waye Umar din nan ba Hafsa yar Umar yake fa sama da Abubakar shi ko sai na Abubakar sai ya duk sai ya kalaba ولم يرجع إلي شيئا فإن عمر يجي بيبان أمسى وكنت أوجد عليه مني على عثمان يجي والله لا بجن هوجين سفير عثمان أول شيرين ديمو ina bujin haujinsa saboda bai ce da ni ta tafar ba wani usman ya gaya mun ba zai iya wuri ba ya gaya mun karara yace to sai na bujin haujinsa akan umar ala umar yace kultu na'am nan ne ko ke fa kala yace to balagittu layaliya yace bayan nan sai na zauna dan wasu wato kwanaki sun makana ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyu kawai sai annabi ya turo yana neman auren ta ba an ka to ha iyahu yace yana wani yace sai na aura wa annabi alaihi salatu wasallam falakiya ne abubakar to bayan auren sai muka haɗu da abubakar fakala sai yace la'allaka wajadta alayya hina arada alayya hafsa wata kila na san ka jawo shi na lokacin da ka bujuro min da maganar ɗan ka hafsa ba dan ajiya ilayka shay'an ban ba ka amsa ba kala umar umar yace kullu na amin sai kwarai ko shi ko baya rufa rufa kala abubakar sai na abubakar yace fa innahu lam yamna ali an arji'a ilayka fiha yace ba abin da ya hana ni mayar ma da amsa yace fi ma arada alayhi shi abin da ka bujuro min da shi illa anni kuntu alim sai dai ni na san cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada da kara yace wata nan ina zaune na ji annabi ya ambace ta yace falam aqul li amsi asira rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bai zace ni ya in bayyana sirrin annabi alaihi salatu wasallam shine abin da ake faɗa jama'a kun ga ciki ba dan abu shi kawai aka yi ba in kana so ka more rayuwa shine ka fahimci cewa kowa da mai kulle makamin makani haka da nayi ta take mana umai umai ma annu nazilan nasa wa nazilan cewa idan yanzu yanzu masa ya zo sai irin zancen da zan yi ya kan malam mu yanzu kowa ka iya tsora shi a mahallin sa sai ka zauna lafiya za ka ji bashi kara arba'in hamsin ba a taɓa cewa ka ce ba an fahimta to haka ya kamata al'umma ta koya amma akwai wanda za ka wai da sirri kowa kowace irin magana ya rayu da shi kawai to wajibi ne ka koya ka gane cewa a cikin cikin ka akwai rizabuwa wani guri da wata magana ce kawai ake ajiye ta shi ne zaka koyi wannan za ga iyalin ka ba ka iya zaune da ita lafiya ba ta samun jirgin da gidan domin akwai zancen da kake yi da ita mahaifiyarka in ka yi akwai iyalin zancen da za ka yi da ita ma to sai ka zauna lafiya amma wallahi in baka fahimci wannan bai shi ma kana cikin matsala shi ma yana cikin matsaloli na zamantakewa cewa ka gane cewa akwai zancen da iya matarka kawai za ka yi da ita duk duniya akwai wanda za ka yi da matarka za ka yi da mahaifiyarka akwai wanda mahaifiyarka kawai za ka yi da ita duk duniya haka mahaifinka to in ka gane wannan to za ka zauna lafiya amma wasu za ka ba ta kwantiransa za ka kuma abokai ne ma za ka wai abokai ne da shi duk sirrin da ya ɗiba ba shi ina ba da wani misali cewa ka auna ka gani aminin ka a primary ba shine kuka ya zama aminin ka a secondary ba sannan aminin ka na secondary ba shine aminin ka na jami'a ba yanzu da kai aure aminin kan ba ya abu wani ne da wani ba ne bi ta wani tashin ma'aikata ko gurin aiki to in ka gama ku gaya wa kowane aminin sirrin ka gaba ɗaya mutum hudu ka gaya sirrin ka kullu ma jawaza tunaini sha'a duk abin da ya wada mutum biyu sai ya fito kuma ka yi tunani a rayuwarka ka gani ai akwai abin da ban gaya kowa ba jami'in ka na primary bayan kun bata da shi wata ran sai da ka ji zancen ka dawo na secondary shi ma haka bayan kun bata wata ran sai da ka ji zancen saboda haka shi ma wannan sirri ne a zamantakewa da gida shi ne za ka ji ba za a zo a rika yawa family extended family ne da ku a rika cewa ba ta ka tafi yi kokari ka magance wannan domin ita ma matsala ce mai zaman kanta a ce ta ce to shi ma kaga a gurin neman auren da ai tun daga hira ku zaka gane cewa wannan mai gutsu rutso ba ne tun da kana son ta haka to yi kokarin magancewa akwai hanyoyi da yawa kuma da ake maganta to shi ne ma da ya gaya mana cewa yace ba zan bayyana me za annabi ya zaɓo Hudayfa saboda ɓoye teori wallahi dalilin da yasa nake zan dindin nake zan suna Hudayfa ke sahibu sirri rasulillah saboda in ka zabban mutum mutum bai da sirri aiki ya ya tashi daga aiki sirri ai yana da fa'ida wallahi kwaɗayin wannan abin da ya tarihin Hudayfa dindin yasa nake sha'awar suna Hudayfa na faɗi wannan ne koyi da malami na kaga da yazo magana asad ibn zurara sai da yazo to wallahi ma wannan dalilin to so da haka yana da kyau duk lokacin da wato zaka zauna duk wanda zaka zauna da ita ka koya mata sirri ta gane da kulli maqamin maqal dan wata za ga ko fili ka jiya wallahi a makota za ka ji ma ka ji ta bara misali wani abu ne da kake bukata a wurin jirgin sa amma ita za ta fara zuwa makota ta bara saboda me ba koya mata sirra ba akwai abin da za a koyi shi lokacin bayyana sai yayi kawai sai a bayyana aji shi za a yi malamin cewa da shawara cewa wai mu za ka kara aure sai ka yi nisa za ka gaya mata haka ta ce za mu zo ta gaba cewa sai ka yi nisa sannan za ka gaya mata ka je ka ci gaba da harkar ka kawai sai ka zo ta ilil an zo ta rana ba ka ce to gobe za ta ba rana ba auren za ka gaya mata ba a'a ka yi nisan neman ka gaya mata to ka fa yi nisa da neman wata kaza za a sa akwai malamin da suke ba da wannan shawara ba gabar muke ba wata ilan muka zo gaban ma da tauna to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa ولما كل أفكية سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na baka yace ni ko bazan bayyana sirrin annabi alaihi salatu wasalam yace walau da alaka ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabiltuha inda annabi ya bar auren ta waje bai karba ba yace wallahi da zan aure ta abin da ya gaya min kenan da ya bar ta bai aure ta ba ni zan aura gaba ta gaba saboda mu ja mun tuna mu zinta ne annazaru ila al-maqtuba kallon abar wanda za ka aura kallo za a zo a yi magana a yanzu idan za ka aure ta shi kenan kallon da ya halatta ka kalle ta ko bai halatta ba idan ya halatta ya halatta shi kenan tun da ka kalle ta yanzu karan fara kullum kuma ya halatta aku shekara bakwai takwas ana soyayya duka sai ga wata hata ko ba muharrama saboda zama yau da gobe kawai ko ba haka ke yi ba ta zama muharrama sai yanzu za ka ga ba komai kawai a gida za a rika gaya wasu ba komai shi kenan ai ya zama tsaya suna fado za a tashi duk gaba daya a ciki a ce ku tashi ku koma nan wanda ya zo wanda ne ya zama ɗan gida ba ba wurin ta yi ba kuma nawa aka yana yi gobe auren aka fata to shine yake kallon maktuba wanda ake neman aure wa man waqa fi qalbihi khidmatu mar'ati duk wanda neman wata mace ya tsarsa a zuciyarsa ku ji shari'a ba ba wai da muke yi yanzu shari'a muke faɗa idan ka ji cewa wata ta hadarta a zuciya ka kana san ta to sai aka ce shuri'a lahu nazuru ilaiha to a lokacin ne nazaru ilaiha an karanta mai ya kalle ya kabula an yaqibuha kafin ya ji gidan su ya je fara kitba da yake fara tattaunawa to ya halatta ya kalle ta da hadisi Muhammad bin Maslama saboda hadisin hadisin Muhammad bin Maslama kale yake kadabtu mar'atan na ne mota wata da aure faja'altu atakhabba'u laha fi narqa quya da inganta tana wucewa da daga makaranta ce ladi to ai yanzu ba da bama lawan makokin da ba gawa suna zaune yana kallon ta yace sai ladi ya rika kallon ta saboda ya samu abin da zai dau hankalin ta da mun fada shi ita shi so yana idan wanda yake ne ba to saboda haka ne faru to sai yake cewa bayan yayi wannan lade yake to hatta nazartu ilaiha fi naqlillaha yace ladewa nake har sai na ganta tana tafiya gona sai ta tiro da biro yace sai in hawo ya buya kaga wanda ya tafi misali yanzu gona kamar mace ta je gona ai kaga wata ila mai abin da ma daure daure shi za ta yi anan yace to sai lade dan ya ga wato abin da zai iya jan hankalinsa wajen soyayya gare ta domin ko zan magana kallon mace malamai sun kasu wajen gida biyar amma mafi girma guda uku ne bara mu ji hadisi sai mu faɗi uku to sai yake cewa bakila lahu wata rana ana haka yau da gobe ai za a ganka za a ga cewa ai lama kake yi kawai sai aka ce da shi a ataf'alu hadha wa anta sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka rika yin haka ka rika laba kana kallon mata kana sahabun annabi alaihi salatu wassalam faqala zai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace to ai annabi nabi yana cewa idza alqallahu fi qalbi mri'in kitbatan ra'atin idan Allah ya jefa wato soyayyar kaunar wani a cikin zuciyarsa dan neman auren wata fala ba ta an yanzura ilaiha ba da yake da kalle ta yace annabi nabi ya faɗa توان المجيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها مجيرة بن شعبة يقول هذه القرآن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بتعمل ما تنتركي نوا دعوري فقال في النبي يقول اذهب فانظر إليها جيك جنة فإنه أجدر أن يقدم بينكما domin shi ya bi shi ne a gidanmu shi ya bi wato an yi udama bai na kuma da a jefa soyayya an gane ko ai a hara an yi jima'a bai na kuma ai an yi tafiƙa shi ne yi udama Allah ya haɗa zukatanku ka ji kana san da tana san ka domin daga lokacin da namiji ya zo haɗuwar farko ba ko kuma lokacin idan ba haɗuwar farko ba ce ta san ka ka san ta ka jefa yanzu kalmar cewa kana san ta to mace fa zama take da ta tunani yanzu za ta rika turan ta ka rika ganin cewa abin da za ta halatto a zuciyarta yanzu wannan nake zama da shi a matsayin miji wanda zai zauna da gani zai ji a ɗaki a cikin gida duk zai ta hararo wannan duk da cewa mu fa yanzu kallon kafin ba a zo magana shi ba din ka gama kallon ta ka gama kallon ta to ka so wannan magana ake wai a kira'ance to na ji to idan a yanzu misali wata ta san ka ka san ta in kaje kana san ta to yau din nan gaba ɗaya tunanin ta akan ka zai sai ta sawara ta a zuciyar ta Allah cewa ga yadda yanayin wata ila ta iya zane sai ta zana ga yanayin features ɗin ka da structure ɗin jikin ka wannan zan iya zama da shi a yadda yi siriri ko mai kiwa ko matsakaici duk sai ta tura ka a matsayin miji zai zauna a cikin gidan nan babu gida da singile ta a jikinsa daga shi sai ka tsine ka sai ta sawara duka in ta kanka idan ko wata zanka barin da ka zo zuwan farko to za ta kalle ka daga sama har kasa sai ta kalle ka gaba ɗayan ka to idan ta koma fa ranar nan gaba ɗayan ka shi za ka ce kar ka matsa mata ranar farko ka ba ta lokaci domin ba ta yi wannan tunanin ba za ta zo ta kwaɗe wa da Allah to shine malamai suka kafi gida uku kashi na farko jumhur sai imam malik abu hanifa shafi'i da sauransu suka ce inda ya halatta in ka je ranar farko ka kalla ne daga fuska sai ta fuka hannaye a ai muna ga yau kuma wannan cewa baya halatta ranar farko introduction da za ta ba ta sa ne kami babu wannan shine na farko shine jumhur na biyu kuma jumhur suka ce a banda nan za a iya kallon wato mawazi'ul la'am guraren da yake dagawa a jikinta ba laifi ba ne ka kalla a ranar farko ba kullum ba nake ba ranar farko ran da rafisa idan su za ta zo tana zuwa da kullum nika mu hijaba yake to ranar da za ka zo ruwan farko ta ta koma yafi zuwa da farko shi ne wa iyalin wa ta je gaskiya ne to shi ne magana da muka yi a tufa ta uku wa iya kenan wayayya kata zo ma ran da za a haɗuwa farko ta zo da hijabi da niqabi da safa a baki ba ke ma baki zo baki ba Allah ba a ba Allah shi gaba ba to saboda haka wannan shi malamai na biyu kenan me yasa suka ce ga idan jabi yana zuwa abuji a lokacin da za ta zo ta rika turo abubuwa ai kaga za a iya ganin sangalalin hannunta za a ga kafarta kuma sannan suka ce sai na Umar da yaje neman Ummu Kulsum ɗan sai na Ali annabi yace bari mu turo ba ita ai kaga da ta fito tana zuwa sai na Umar cewa wata ruwaya ce ta yi inda ya ce a gurin da shi rigar tana dan kada yace buga kafa ta yi ko kuma ba mu ga kafa ki ba ta ce wallahi ba da amirul mumini ne bane ke na gaura ba ba ni saboda irin tarbiyya ta jere ta ce ba dan amirul mumini saboda ita ba ta ba ganiyar mata haka ba kuma ya aure ta ba shi za a ke ce wai jiya ya jiya za ku yi in a dai na alwaya san ga yana wuri ya zai wace ta to na uku sune yan zahiriya su dawo da zahiri suka ce gaba ɗayan ta zai kalle ta ba sallama mata ba yawwa karka dinga ji nan aka biya to da haka ba sallama wannan ba to da haka wannan su yan zahiriya ne kawai na'am alaji yan zahiriya kawai saboda annabi ya ce je ya ganta kawai gini kuma wai gani ai kagan gani ne duk gaba da na waje ana ganin saboda haka gani shi ne ya je ga abin da zai ja hankalinsa kawai ya ganta su kan alifin muka zurfa ba a ta bargazan suke ne yawa saboda haka dalilin su gaba ɗaya shi ne mai rauni a cikin dalilai da aka kawo to shi ma to bayan nan shi kenan daga zarar ya ganta kuma ya halatta kullum da in ya zo ya rika ganin wayannan mawazi din misali dan ka ganta ka kuma koma ka ga ta sa ni ka ba laifi dai ba in dai ka ganta da waye ce ka je da dare kai kai waye saka ai rashin gaskiya ne zai kai ka da dare ai idan zuwa gaskiya za kai ka je da yamma mako da safi sai ka je da safi Yau. zuwa da dare zuwa da rana da rana me ya matsala a wallahi ba wani ba wani ne ma abu yawa yawa dadda ya ce ba mai zuwa gurin yan da dare ko a ya ya ga wani ya kusa da biyar ji shi ke nan kun ga ba da doka shi ne kawai ka'ida ala gafar da malam da ranar Allah za ka yawa da rana na'am haka wallahi wallahi ai wato alamar yauta ne da ake haka haka haka domin mu yanzu a matsayin mu na maza ba wuce kan bai ba san bai ba san da ɗan ƙoyi haka gaskiya ne haka za ka kira mutum haka domin yawanci kan asmartaka iya cewa kun koyi ce na ya ma za ka zauna da wanda randa muka yi daura mu da biyu mun ce wanda mala abu dadi da za mu koma a muna wannan tattauna sai mun ce malam ai ni da ni gani nake ko za ka ba ba alƙali ba wai shawara nace ni da limamin duba ne nake masa nace wala ba zan daura mutum aure ba sai ya zo an zo na alal akalli zama shi da shi da matar sai da ya yi to dilli ba man dai waye ai ba kowa ne ya yake da waye war sai waye hakan ba kuma shi ne solution in ka kawo yanzu za a daura aure Allah ni in ina da wannan zullar wallahi za ku kawo min wata ɗaya da wani abu kafin sannan sai ko rika zuwa an rika zama alal akalla ko miji talatin ne ana tattauna wasu matsaloli tsakaninka da watar banda zuwa da ra'ayi da certificate a cikin wasu abubuwa wanda lafiya da ra'ayi banda wannan ya kamata a tattauna wasu abubuwa to haka da yawa kasashe kam an yi nisa idan mutum zai aure makaranta yake budewa to sai kamar yadda muka yi wannan karatun a ta tattauna matsaloli amfanin da shine Allah ya ka san matsalar in ta zo za ka iya magance ta sai kuma kaga Allah ya kawo ma abubuwa cikin sauki domin ba sai ba haka ba za a jarrabe ka ba sai ga abubuwan ku sun zo da su to wannan shine dai Allah ya dace da mu a ƙarshe kamar da muka yi jan hankali jiya dangane da matsala ta sanyi da ya shigo jiya mun faɗakarwa ta abin da ya shafi yadda ake mu'amalantar ibada cikin sanyi da yawa za ga ana ta abubuwa kala kala ko shakka babu ya tabbata a addini cewa idan wato sanyi ya zo ko ba ba sanyi ba ko sanyi ko wajen sanyi idan mutum ya yi alwala matsala za mu magana akan daura kan daura hadisin mugira da shuba da halittafi ne hukumul mas'i ala daura bai idan mutum yi zai mu'amala da saba ne yanzu ga da sanyin nan kowa yana mu'amala da ita to matsalar shi ne abin da ya kamata a sani wanda yake so ya shafa a kansa ba ka'ida sai ya fara yin alwala dole sai kayi alwala wata kila kayan shiga wanka ka fito ko a ban ɗakin kayi alwala ka ko a wajen ka fito to ya halatta ka sa safarka idan alwala ka ta kare idan ka wanke ko ina tun daga hannu har zuwa shafar kai da kulli to idan ka tashi yin shafar ka wanke kafa abinda ake bukata a nan babu laifi idan ka zo kafa ka shafi sama shine sai na laifi to da ake addini ra'ayi ne da mun shafi kasa mun shafi kasan hufi ba sama ba saboda haka je a shafi saman kawai na ko jiya da kai kawai albasu sunansa ko gaba ko baya bane mai to saboda haka ka dai ta ba an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine ka'ida ta farko abin da muke so mu tunatar da kanmu sannan bayan ka ga zabar inda kana cikin zabar nan sai alwala ta banne bawadi ko bayan gida banda jaraba bawadi ko bayan gida ko hutu idan ka zo sake alwala ko bacci idan ka zo sake alwala to kawai ba shafa za ka kuma yi amma an baka dama ne har tsawon sallah biyar ga wanda ba sa wanka ke zai kwana biyu ko uku bai wanka ba kamar yadda muka faɗa a baya wasu ba sai saboda haka kwana za ka kwana biyu baka yi wanka ba ka sani ka'ida da kayi salloli biyar sai ka ƙara zare safa ka kuma yin alwala sannan ka kuma mai da safa na ga mazaunin gida biyar kawai yawa sai ka yi sallah biyar in ko ka ga dama ka cire to shi kenan ta rufe sai ka kuma yin sabuwa kafin shi ne yake yi shin ya cire ya wanka to daga lokacin da ya kuma sawa duk zai yi da amma yanzu mu gani na yi wanka da safa na sa a ga ina da sallar azhar la'asar maghrib isha'i sai in kwanta da ita bacci da asuba in na tashi ba ba wanka kafa zan bace ba zai amma daga nan da safa in dai ba mutum kaza ni bane ya ce wanka yau to ni to in ka ga mutum yana wanka kullun tsarinsa na kullun ne ba shi da matsala ba shi da matsala wanda yake matafiyi kuma an ba shi dama kwana uku wataƙila zai rasa gurin wanka to shi yana da salloli goma sha biyar wannan matsala ta farko kenan ta biyu sai taimama taimama da yawa yanzu gwagware Allah ya ji kansa ya gafarta musu ana samun matsaloli da yawa shine waɗanda za ga ya tashi ba wuta sannan ba fulan ƙato a ɗakinsa wanda zai zuba ruwa sannan babu tsayin bishiyu babu babu ta yawa to ya tashi kuma gaji wata kila bai da lafiya ko dai yana da alaji ko asmatifi ko kaza ko kaza in ya taba ruwa su zai iya tsuwa ya tashi da azuba kuma ga ruwan yanzu da an aje shi kamar a gurin da kaza to idan ya zanto ba ruwan tsiri kuma ya sa ruwa zai cutar da shi dama jiya kamar yadda muka faɗa dalilan da yake sa a yi taimama dalilai ne guda uku dalili na farko ƙurewar lokaci ko dalili na biyu kamuwa da rashin lafiya dalili na uku da duwar rashin lafiya da duwa kana da ciwo in ka sa ruwa yanzu ko dan ya shafa ruwa yanzu ba ruwan da to sai mura da ta karu misali ko alaji ne da shi sai shi to wannan dalilin yana nan to yadda za a yi taimama shine sai a sami kasa iyayen mu a da yadda suke za ka ba ka rasa gidan da ciduwa kakarta ɗakin da ba za ka rasa dutse ba dutse irin wannan mulmulallan kato za ka gani a cikin ɗaki a cikin kayan su wallahi da kakannin mu duk muna gani aje shi ake a ɗaki don ibada ko ƙasar kanta ya ci a ɗebo shi a aje a ɗan wani abu ba na zuba yawo ba ne na ibada ne to saboda haka a ajiye wannan a cikin ɗaki da zaran matsala ta faru kaga wani a gidansa gaba ɗaya za ka alaimi yake ko ila kafin sai ya fito wajen gari zai nemo kasa to sai ɗauko wannan kasa saboda mahimmancin da ba sai ajiye a durowa ko a saman durowarsa ko wannan dutsen sai ya shafe shi da ya shafa ko ya goge shi sai ya shafa hannaye gaba ɗayan su biyu hannaye iya tafukan hannaye sannan sai kuma ya shafi fuska ba kuma shafowa ne ba shafa ɗaya ce sai ya shafi fuskarsa shi kenan ko kuma ya fara shafa fuskar sannan hannu diyayi aya ta zo da bamtilu wujuhakum famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ko saboda haka aya ta fara da fuska hadisi ya fara da hannu da hannu shikenan ruwan da kai yayi da annabi ya ba da dama ina fatan mun gane to wannan shine a dubbule na'am na'am haka haka to a gurin gani da a gurin da irin da su yi wannan aure ba. Shi Allah ya jirgi shi ke son wannan amma ita gaskiya bai shi ba da shi yi wasu amma tana son haka wasu abubuwa da wasu su samu da wannan shi. Amma Allah ya jirgi shi mun ji yana tunanin da yawa wasu su yi jirgi da su tashi shi. Wannan wannan kazan kazan irin bayanin nan da mala abba kazan shi kazan shi saurayi ko in yana so wato duk matsaloli suka taso irin wannan to zai yawa abun kuskure ba wannan ai da biya ce ta matasa ka gane sai yayi kuskure ma yadda za a yi a dan yi zanen bitin ko ya dai a dan gyara abun to abin da ake magana a nan shine wayannan su ma tsin gaba daya ai in baka manta ba karatun mu na farko akwai abin da muka faɗa priority wanda in ka cire ka cire komai yawa to idan aka samu wannan wasu abubuwan aka samu dan tangar a mutukar kana da 60 70 ba komai sauran za ka gyara ai ba yar annabin shu'aibu za ka auro ba ko ba haka bane yawa ana da gaya ba ya tsau don to a wayannan qualities din akwai priority wanda su za ka nema sauran wasu ana iya gyara su a gidan aure yanzu ba zaki muna bada misali ba cewa za ka iya auro ta mai kafirin surutu amma ka sai ta saboda kai ba ka so ko ba haka bane saboda ga dabi'a ka sai ka sai kuma wallahi za ta ji ka ka fahimta yau to wannan shi wannan shine abubuwan da muke faɗa an sami tallafin majalisi dubu da yan ɗari naira tamanin gobe insha Allah ko yadda muka faɗa za a fara sunan rubutu to muna ta kokarin da fotokofi za a yi wani sati ne abu kai kanan shi ko duk abubuwan sati ne zuwa to kafin lokacin akwai littafin da kuma a goto kofi akwai wani yanayin littafi ma shi ba ni guda daya da za a buga in ma dai ba gaba wani ko lokacin shi kenan to dai to an ma kafin to shi kenan Allah ya taimake mu to za a yi kokari za a buga littafin takardun sai a buga shi akwai wani bawan Allah da yake bugawa sai a buga shi zai tashi naira ɗari da hamsin ɗari da hamsin sai abin da na buga wayanka amma su mala alkamar da malin dalli sun gani ga yanayinsa kun ga aka buga shi a littafi kamar haka sai amfani da shi naira ɗari da hamsin wanda malin gani zai ɗora ina ga insha Allah sai a yi kokari kafin lokacin kwari a tare da amma dai ba a buga shi ne sun zama doki tauhidi za a iya yi wanzu ba an gane ko to wannan shine abin da za mu yi abubuwan da muka faɗa ne da Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muna wacin sarki ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunayen da jawawa da tsofin sa fada wa kaka Allah ya kuwa bukatun sa na alkhairi waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ya yi kallaba mu muna roƙo ubangiji da sunayen da jawawa waɗanda suke jarrabawa Allah ya haɗa zamu da wanda gaba ko mai kyau waɗanda suke neman a duniya Allah ya galaba masu neman aiki Allah ya taimake su kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon gunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين